بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren bakwai ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu a shekul allamatul muhaddif abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi muna addu'a ta musamman allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi da shi da mahaifiyar shi da iyalan shi allah maɗaukacin sarki ya kai rahama a kabarinsu idan yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma wannan sura tana daga cikin surori da suka sauka farko farko bayan hijirar manzon Allah zuwa madina sura ce da ta tattaro bayani game da abin da ya shafi shara'i da abin da ya shafi hukunce-hukunce da aƙidu da bayanin halin da musulmi suka samu kansu na zamantakewa a garin madina su da waɗanda ba musulmi ba maguzawa da yahudawa da nasara ahlul kitab da kuma waɗanda suka siffantu da musulunci a zahiri amma kuma suka ɓoye kafirci waɗannan su ne munafukai to sa'annan sai waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan surar karatu da muke a cikinta ya taho yayo gangara zuwa ƙarshe ta, a inda in ba ku manta ba bayan Allah maɗaukacin sarki ya gama bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen aure da tsari na zamantakewar aure da abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya wajabta wa ma'aurata na kula da haƙoƙi suna raye ko bayan sun rasu Allah maɗaukacin sarki sai biyo baya da kwaɗaitar da musulmi da zaburar da muminai game da ciyarwa da ɗibar dukiya don taimakon addinin Allah da kuma kyautatawa bayin Allah idan ba mu manta ba mun karanta aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya zuwa da saba'in da biyu kuma mun fassara su sai dai matsaloli da suke ƙarƙashin waɗannan ayoyi na hukunce-hukunce mun yi alkawari cewa za mu bi a hankali mu karance su kamar yadda manhaji wato tsarin tafsirin yake gudanuwa a lokacin rayuwar malam malam yakan ɗauko tafsirin al'imamul ƙurɓabi game da abin da ya shafi hukunce-hukunce mana ta fuskar abin da ya shafi hukunce-hukunce malam yakan jingina da wannan littafi da ikon Allah sa'an nan yakan ɗebo wasu littattafai waɗanda za su taimaka wurin warware wata matsala wannan littafi da malam zai gayyato na fiƙihu ne ko na larabci ko na aƙida ko na da'awa ko na manhaji ko wani abu makamancin wannan malam bai dogaro da wannan littafi ta babin aƙida wato tafsirin al-imamul qurtubi musamman mas'ala da ta shafi al-asma'u was sifat sanannen abu ne ga malamai da ɗaliban ilimi cewa al-imamul qurtubi yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda ƙafarsu ta zame suka fada cikin tarkon ahlul kalami waɗanda suka ɗauki ayoyi da hadisai waɗanda suke ɗauke da sifofin Allah maɗaukakin sarki suka fassara su ba kamar yadda salaf suka fassara su ba mana suka tafi zuwa ga ta'awilinsu wannan ta sa malam bai dogara da wannan littafi ta fuskar aƙida ba musamman musamman mas'ala ta al'asma'u was sifat idan ba mu manta ba jama'a mun karanto waɗannan ayoyi kuma mun yi bayaninsu sai dai mun biyo matsaloli da al'imamu al-qurtubi ya kawo a ƙarƙashin waɗannan ayoyi mun karance matsaloli da ke ƙarƙashin aya ta farko faɗin Allah maɗaukakin sarki in tubudus sadaqati fa ni'im mahiya mun shiga tattauna matsaloli da ke ƙarƙashin aya ta biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi kan wannan matsala ta biyu ɗin sai dai kafin nan za mu so malam ya karanto mana tun daga kan ayar in tubudus sadaqati fa ni'im ma hiya zuwa aya ta gaba saboda suna da alaka da juna mu fassara su a gurguje sa'an nan mu ci gaba da bayanin masail ɗin da ke ƙarƙashinsu. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Allah maɗaukakin sarki ya ce, In tubudu sadakati fa ni'im mahiya, in kun bayyanar da sadaka, to madalla da ita sadakar da aka yi ta a bayyane, wa in tukfuha idan ko kuka ɓoye ta wa tuhal fuqara kuka ba da ita ga mabukata, fa huwa khairul lakum, yin haka shi ya fi alkhairi a gare ku. wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah madaukakin sarki zai kankare muku zunubanku sakamakon sadaka da kuka diba kuke bayarwa wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah bi bada labari ne kuma masani game da abin da kuke aikatawa wannan ayar mun karanta ta kuma mun tattauna matsaloli da ke karkashinta a inda muka bayyanar da sadakar da ake magana a nan ana magana wato sadaka ce ta taɓawa'i kuma mun ji cewa sadaka ta taɓawa'i al'afdalu abin da ya fi falala abin da ya fi dacewa shine a ba da ita a ɓoye kamar yadda muka karanto a baya muka ji asarin sahabi abdullahi dan abbas asarin da babban malamin tafsiri al'imamu tabari ya fitar da shi a cikin littafin shi littafin tafsiri mun tattauna masail game da bayyana sadaka da ɓoye ta a inda muka karanto wata magana mai ban sha'awa maganar da alimamu ibn al-arabi ya faɗe ta a cikin littafin shi littafin tafsiri wato ahkamul qur'an a inda malam yake cewa ka sani ya kai dan uwa babu wani nasi karara da ya zo don fifita wato yake bayanin fifita sadaka wacce take wato ta ɓoye akan wacce ake ba da ita a sarari sa'an nan ya ce game da abin da ya shafi ɓoye sadaka da ba da ita to hali yakan bambanta daga wanda ya ɗauka ya bayar da kuma wanda aka ɗauka aka ba da kuma mutanen da suka shaida sa'ad da wani ya ɗauki sadaka ya ba wani mala ya ce kaga idan kai hukunce-hukuncen halin da ke da alaƙa da kai mai bayarwa za ka wato tsiraitar da kanka daga zargi sannan kai kuma idan har baka da ƙarfin niyya baka da ƙarfin zuciya to mutane za su iya kai ka zuwa gariya sannan su kuma mutane za su iya zargin wanda ka ba ko kuma kai in ka hana su zarge ka kai kuma da rowa mun karanta waɗannan idan ba ku manta ba ina fatan waɗanda suke bibiyar waɗannan karatuttukan su je su saurari karatuttukan baya da muka gabatar a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man ya sha shiryar su ba a hannunka take ba sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so wannan ayar ta sauka ne a daidai sa'ad da musulmi waɗanda suke sahabbai ne waɗanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sun kasance suna kyamar su ɗibi sadaka su ba da ita ga waɗanda suke danginsu ne na kusa waɗanda ba musulmi ba mana suna ƙin ba su sadaka kwaɗayin in bukata ta kama su su musulunta don a ba su wannan sadakan to da suka tashi sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya tana mai wato asalin sauƙaƙawa game da bayanin halaccin ɗiban sadaka a baiwa waɗanda ba musulmi ba shine Allah ya ce laisa alaika hudahum shiryarsu ba a hannunka take ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so wasu malamai suka ce a'a asali annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai su ɗebi zakka su bayar wasu haka suka ce mana su ɗebi sadaka su bai wa waɗanda ba musulmi ba annabi ya hana su mun bayyana cewa wannan riwaya jama'a bata tabbata ba kamar yadda muka ji cewa annabi ne ya hana wani ba yahudi ko kuma ya hana sahabban shi su bai wa yahudawa muka ce wannan riwaya ta bayyana dalilin saukar wannan aya ba ta tabbata ba jama'a na fata an gane wasu sai suka ce to in ba ta tabbata ba me yasa Allah maɗaukakin sarki ya fuskantar da khitab maganar da yake a cikin wannan ayar zuwa ga annabi da ya ce laisa alaika hudahum shiriyarsu ba a hannunka take ba ba a kallafa maka sai ka buɗe zukatansu ka shiryar da su ga musulunci ba wasu malamai sai suka ce an fuskantar da wannan khitab din ne zuwa ga annabi saboda li'annan nabiyya huwa imamuhum saboda shine shugabansu shine jagoran musulmi ina fata mun fahimta sai aka fuskantar da maganar zuwa gare shi saboda hukuncin ya game waɗanda ke ƙarƙashin shi cikin musulmi ina fata mun gane Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kuka ciyar na alkhairi wato dukiya to kanku kuka yi wa ba ku yi wa wani ba saboda sakamako da ladan ku Allah ya tattalarwa wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma fa ba za ku ciyar ba dai sai dan neman fuskar Allah wato ba da labari ne amma da yake ɗauke da ma'ana ta umarni wato ba za ku ciyar ba sai dan neman fuskar Allah wato kada ku ciyar sai dan Allah kenan wama tunfiquna wama tunfiqu min khairin haka duk abin da kuka ciyar na dukiya yuwaffa ilaikum za a cika ladan shi zuwa gare ku a ranar lahira wa antum la tuflamun kuma kuɗin nan ba za a zalunce ku ba ta hanyar ɗiba daga ladan ku a hana ku ko kun yi aikin alkhairi ku kasa ganin ladan da sakamakon ko ba ku yi sharri ba a ɗiba a baku ba za a taɓa zaluntar ku ba a ranar alkiyama wannan cikar adalci ne irin na Allah ina fata mun fahimta wannan ayar idan ba ku manta ba mun karanta ta mun tattauna masail da ke ƙarƙashinta a inda muka ji cewa wannan ayar ta hana a ɗebi wato ta ba da umarni afwan ta ba da bayani game da halaccin ɗiban sadaka a baiwa waɗanda ba musulmi ba sai dai mun yi bayani cewa ita wannan sadakar da ta halatta ga waɗanda ba musulmi ba sai in ya zan ba sadaka ce ta zakka ba don ba ta halatta a ɗebi zakka a baiwa waɗanda ba musulmi ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana waɗanda za a ɗebi zakka a basu. su to kuma bai halatta a ɗebi wannan zakka a ba da ita ga waɗanda Allah bai yi bayani da umarni a ba da ita gare su ba sai dai malamai sun yi saɓani game da ko a iya ɗiban zakatul fitri a bayar zakkar kono a ɗiba a ba da ita ga mushrikai ga yahudawa ga kafirai sai malamai suka yi maganganu biyu maganar farko suka ce ba ta halatta ba waɗanda suka faɗi wannan sun tafi ne akan cewa zakatul fitri wajiba ce don haka sai zan in dai har wajiba ce to za a yi ilhaƙin hukuncinta da zakka ta farilla yadda ba ta halatta a ɗebi zakka ta farilla a baiwa wanda ba musulmi ba to haka bai halatta a ɗebi zakatul fitri a baiwa wanda ba musulmi ba kaga waɗanda suka ce zakatul fitri wajiba ce kuma wannan magana ita tafi ƙarfi ta fuskar dalili jama'a na fata an gane magana ta biyu waɗannan suka ce ya halatta a ɗiba a basu saboda su sun kalli zakatul fitri a matsayin wato zakka ce da ake fitar da ita ta sunna ba ta wajibi ba ba ta farilla ba wannan ra'ayi mai rauni ne jama'a don haka sai ya zan matsalar da muke tattaunawa ta koshin ya halatta a ɗebi zakatul fitri a baiwa wanda ba musulmi ba amsa ita ce bai halatta ba sa'annan daga ƙarshe malam ya tattauna mana wata matsala mai muhimmanci ƙarƙashin wannan ayar musulmi mai sabon Allah musulmi amma mai sabon Allah musulmi ne yana zina musulmi ne amma yana shan giya musulmi ne kuma yana caca ko ya halatta a ɗebi zakatul fitri a bashi amsa ita ce ya halatta don tambaya a nan ita ce shin ko da yake mashayin giya ko da yake mazinaci ko ɗan luwaɗi ko ɓarawo idan aka tambaye ka musulmi ne ko ba musulmi ba ne wace amsa za ka bayar musulmi ne kinan ya halatta a ɗiba a bashi in ma ya faɗo cikin waɗannan guda takwas ɗin da Allah ya bayyana cewa ana ɗiban zakka a bashi ya halatta a ɗibi zakka a bashi jama'a ina fata mun fahimta saboda mu musulmi ahlus sunna waɗanda muke tafiya a bisa tafarkin salaf ba mu kafirta musulmi da aikata waɗancan laifuffukan sai in ya halatta yin su ne gare shi ko ga wani shi mana ba mu kafirta musulmi kenan hukunce-hukuncen kafirci ba mu ɗora mushi ina fata mun fahimta kafirta musulmi da aikata ɗayan waɗancan ko duka wannan manhaji ne na khawarij ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan jama'a sai muka karanta aya ta 273 fadin Allah madaukakin sarki lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi 'alim waccan aya da ta umarni game da ɗiban sadaka a bayar kamar kai tambaya ka ce zuwa gawa za a ɗebi wannan sadaka a bayar Allah sai ya ba da amsa ya ce lilfuƙara'i sadakar za a ba da ita ne ga mabukata matalauta allazina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka katange su aka tsare su wato asalin suke aiki saboda Allah suke jihadi don ɗaukaka kalmar Allah aka tare su suke da'awa suke karantarwa suke taimakon bayan Allah saboda Allah ma'ana wani aiki na Allah wani aiki na musulunci shi ya tsare su shi ya katange su daga fita ina fata mun fahimta la yastati'una darban fil ard ba su iya fita don kasuwanci a cikin ƙasa ba su fatauci ba su fita don yin sana'a ba su zuwa kasuwa ba su sana'a ba su komi sun zauna ne suna wani aiki saboda Allah ina fata mun fahimta la yastati'una darban fil ard ba su iya kasuwanci a cikin ƙasa ba su iya yin noma ba su iya kiwo saboda gaba ɗaya sun sallama rayuwarsu ne saboda hidima ga Allah da addinin Allah da bayin Allah ko dai karantarwa ko tafiya jihadi ko kuma wani abu makamancin wannan ina fata mun fahimta to za a ɗebi wannan sadaka ne za a ba su Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya aljahilu ai aljahilu bihim wanda bai san halin da suke a ciki ba na rashi da talauci da shiga hali na kakanuka yi ya hasabuhum sai ya zaci cewa su dinnan aghniya ai mawadata ne saboda bai san halin da suke a ciki ba sa'annan minat ta'affuf saboda kamewa da suke ba su roƙo ba su bara ba su neman taimako ba su kaza ba su kaza ta'arifuhum bisimahum za ka gane su ne da alamarsu alamarsu ta sujuda a goshinsu alama ta natsuwa da tsoron Allah da ke zukatansu hasken fuskoki da ke jikinsu da kuma alama ta rashi da talauci da kuma irin kayan da suke sawa duk wannan malamai sun fassara simahum kamar yadda za mu zo mu ji jama'a ina fata mun fahimta la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su tambayar mutane ba su roƙon mutane ballantana su yi naci wato roƙon ma ba su yi balle naci ya biyo baya wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya fi sabilillah ma'ana duk abin da kuka ciyar don Allah fa inna Allah bihi alim to Allah yana sane da wannan aiki wanda hakan shi zai sa ya ba ku lada ya ba ku kyakkyawan sakamako daidai da irin aikinku idan ba ku manta ba jama'a mun karanta tun daga matsala ta farko a inda malam ya ce fihi asharu masail a ƙarƙashin wannan aya akwai matsaloli guda goma matsala ta farko mun ji cewa faɗin Allah da ya ce lil fuqara'i lamun ɗin nan ta farkon wannan aya da kalmar da ta biyo bayanta ta al-fuqara' lamun ce da lamun da abin da lamun ya shiga cikinta malamai ya ce su suna da alaƙa ne da faɗin Allah wa ma tunfiqu min khairin wato duk abin da kuka ciyar na alkhairi gawa sai a ce lil fuqara'i ga mabukata wasu suka ce a'a wannan lamun din da kalmar da ta shiga cikinta suna da alaƙa ne da wata kalma shararra wacce aka goge ta ana ƙaddara ta da al-infaq ko kuma as-sadaqa wato ciyarwa ko sadaka to za ku ɗiba ne ku bayar ga lilfuƙara'i ga mabukata mun karanta wannan sannan mun ji asari da malam ya karanto ko ya nakalto daga limamu suddi da mujahid da wasu daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai masana tafsirin alkur'ani suka ce abin da ake nufi da waɗannan da za a ɗiba a basu wannan sadaka su ne waɗannan mabukata waɗanda suke daga cikin muhajirai waɗanda suke ƙuraishawa ne wato waɗanda suka yi hijira tare da annabi daga garin makka da ma waɗanda ba su ba waɗanda za su biyo baya cikin wannan al'umma har zuwa tashin alkiyama ma'ana ayar asali tana ɗabbaƙa akan waɗannan muhajiruna ɗin da ansar wato muhajirun fuqara'ul muhajirin sannan ayar kamar yadda malamai suka ce tatanawalu al-ayatu kullu man dakhala tahta sifati al-fuqara'i ghabir ad-dahri wannan ayar hukuncinta na iya wato asalin wanzuwa ya tabbatu ga dukkan wanda ya siffantu da talauci da rashi bayan zamani ma'ana zamanin da zai zo ina fata an fahimta wato tun daga zamanin tabi'ai tabi'ut tabi'ina da almajiransu da wato wannan zamani gaba ɗaya da zaka kira shi da zamanin salaf da kuma waɗanda suka biyo bayan su cikin mutaakhiruna har zuwa zamanin mu har bayan zamanin mu ila yawmil qiyamati ina fata an fahimta to sa'annan malam ya bayyana cewa wannan aya wato muhajiran da ake magana ko alfuqara da ake magana ahlus suffati ake nufi kamar yadda muka gabatar da hadisin tirmidhi hadisin da al-imam tirmidhi ya ruwaito wanda ambatan shi ya gabata a ƙarƙashin fassara ayar wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ina fata mun gane waɗannan matsalolin gaba ɗaya mun tattauna su a yau za mu tashi daidai kan mas'ala ta biyu inda malam ya ce almas'alatu saniya a shafi na ɗari uku da saba'in da biyu a wato asalin juz'i na hudu daga cikin juz'an tafsirin al'imamul qurtubi mai suna aljami'u li ahkamil qur'an ina fatan waɗanda suka sai photostat ɗin da muka yi makon da ya wuce sun samu zuwa da shi malam ya ce qauluhu ta'ala يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل بهم wanda bai san halin da suke a ciki ba su waɗannan mabukata zai zaci cewa su ɗinnan mawadata ne me yasa Allah sai ce minat ta'affufi saboda kamewa malam yace ai innahum su ɗinnan minal inqibad saboda kamewa da suke wa tarkil mas'ala da rashin roƙo wa tawakkul ala Allah da dogaro da suka ga Allah ba su roƙo ba su tambaya sun fawwala al'amarinsu ga Allah bi haifu ya zunnuhumul jahilu bihim agniya wanda ya jahilci halin da suke a ciki wanda ya jahilce su sai ya zaci cewa ai mawadata ne wato ba jahili jahili aka sun mara ilimi ba jama'a ana nufin don kada wani ya ce to ni jahili ne wanda e ka jahilce ne sai kana nufin ni jahili ne a ba haka ake nufi ba wato wanda bai san halin da suke a ciki ba sai ya zaci cewa ai mawadata ne saboda me saboda bai ganin suna roƙo bai gani suna tambaya baya ganin suna rubuta takarda baya gani suna yawo da kokon bara suna roƙo a taimake su jama'a tsakani da Allah mu auna wannan a zamanin mu a yanzu a yau idan baka bara baka wato waɗannan abubuwan to kallon da ake maka shine kai dinnan mawadaci ne ina fata mun fahimta ba ba a taba jin labarin ka je ka roki wani ba korancen kuɗi ba a taba ji ka ce wane ya taimake ka da shi ba to sai a zaci kai wane fa mala'u ne mana ya tara ni ina fata mun fahimta ina ganin wannan yana daga cikin abin da mutane suke mana ya ginu a cikin tunanin mutane sai a zaci wane mawadaci ne ina fata mun fahimta ko da kana ganin shi gashi nan da kaya masu kyau ya yi wanka ya sa kaya masu kyau ya yi guga ya karya hula ga takalmi mai kyau wannan ba alama ce ta wane mawadaci ba ne ina fata mun fahimta ta duk da wannan shiga da ya yi ta ƙarƙashin wannan riga yunwa ce take ƙarƙarar cikin shi jama'a mutane nawa ne aka samu haka za ga mutum gashi da shiga kammalalliya amma fakiri ne ya cancanci a ɗabi zakka a bashi na fata mun fahimta akwai mutumin da mai shayi ne ya je ya tarar mai shayi ya tafi masallaci sallar magriba sai ya ɗabi indomi ƙwaya biyu ya zuba a aljihun malam-malam babban riga jama'a kaga wanda ka gan shi da babban riga ga asake ga ga ga abubuwa haka ga hula kuma kaya masu kyau kaga za ka zaci wani alhaji ne ku amma sai ya ɗabi indomi biyu ya saka a cikin aljihun malin malin kaga wannan fakiri ne ya cancanci a bashi ina fata mun fahimta yanzu wanda bai san halin da irin wannan ke ciki ba jama'a tsakani da Allah wani zato zai mishi sai ya zaci wannan babban mutum ne wannan wani alhajin birni ne wataƙila har ma in kana da wata bukata sai kaga ka zo gurin shi amma ta baka san bukatar shi ta fi taka ba ina fata mun fahimta shine malam yake cewa wato ai innahum min al-inqibab sun kame ba su roƙo ba su bara saboda kamewa wa tarkil mas'ala da rashin roƙo wa tawakkul ala Allah da cikakkiyar dogaransu ga Allah bi haifu ya zunnuhumul jahilu bihim aghniya wanda bai san halin da suke a ciki ba sai ya zaci cewa mawadaci ne malam yace a cikin wannan gaba wa fihi dalilun ala an nasmal faqri yajuzu an yutlaqa ala man lahu kiswatun zatu qima yace a cikin wannan gaba akwai dalili akan cewa suna na faƙiri a ce wane faƙiri ne wane talaka ne to ana iya a faɗe shi ga wanda koda yana da tufafi masu tsada an gane yana da kaya masu kyau yana da hula mai kyau bai sa hula irin ta ƙananan ustazai ɗin nan irin hulan nan ta ashirin da biyar jama'a an gane irin hulan nan mai kama da pampas ɗin yara jama'a bai sa irin yana fata mun gani kai aran ma sai dai ka yi haƙuri ina fata an gani hula mai kyau yake sawa in ka kalli kayan shi suna da kyau ga tsafta ga guga ga kaya masu kyau amma bai da ko sisi shin ya halatta ko a hukunci na musulunci sunan fakiri zai tabbata akan shi ko ba zai tabbata ba sai tabbata jama'a kuma ya halatta a ɗiba a bashi ba za a lura da waɗannan kayayyakin da yake sawa ba ina fata an gane malam ya ce wala yumna'u zalika min i'ta'iz zakati lahu wannan shiga tashi ba za ta hana a ɗebi zakka a bashi ba bal dole a ɗebi zakka a bashi wa qad amara Allah ta'ala bi i'ta'i ha'ula'il qawm Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a ɗiba daga sadaka da zakka a ɗiba a ba waɗannan mutane wa kanu minal muhajirin sun kasance daga cikin muhajirai ne allazina yuqatiluna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghaira marda wala umyan sun kasance suna fita jihadi suna yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiya ko wani abu bai hana su zuwa yaƙi ba inna ma yaƙin ne ya hana su fita su yi fatauci su nemi kuɗi su samu abin da kowa ke samu kenan sai ya zanto wajibi ne a ɗebi sadaka ko zakka a basu malam ya ce wa ta'affufu ai at-tafa'ul wato at-ta'affuf kalma ce da ta zo a bisa ma'auni ta tafa'ul wa huwa bina'un mubalaghatin wa huwa bina'u mubalaghatin min affa 'an shay'i idza amsaka 'an wa tanazzaha 'an talabihi idan mutum ya kame daga abu ya tsabtatu daga neman shi bai kwallafa rai bai nema ba bai tafiya rubuta ba bai je yayi yan murya ba an gane to za a kira wannan da wato aiki nashi da at-ta'affuf wato kamewa malai cewa bi hadha al-ma'ana fassara qatadatu wa ghayruhu da wannan ma'ana ne malan qatada cikin tabi'ai da wani shi cikin malaman tafsiri suka fassara wannan wato asalin kalma malan yace al-asaniya mas'ala ta biyu qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ta'arifuhum bisimahum za ka gane su da alamominsu sima sima asima'u mamdudan wa manqusan an gane ka karanta shi da alhamza ko kuma ka karanta shi da alif kaɗai da madda duka ɗaya ne an gane malam ya ce ma'anar shi wato asalin shine al'alamatu asima ko asima'u bi ma'anar alama malam yace fadin Allah da yace zaka gane su da alamomin su wato da alamomin da suke tare da shi zaka hukunta su ko kuma hukunci zai dabbaku akan su a daidai gabar nan malam yace fihi dalilun ala anna lisima asaran fi itibari man yadhharu alaihi zalika wannan gaba tana nuni akan dalili ne ga dukkan wanda wata alama ta bayyana a tattare da shi a lura da wannan alamar kuma a hukunta shi da ita wannan alamar jama'a mun gane da kyau yanzu misali da mutum zai mutu kamar yadda malam zai zo ya mana bayani a tsinci gawa gawa ne sai aka tsince ta aka kasa gane ta musulmi ne ko ba ta musulmi ba shin za a yi mata sallah ko ba za a yi mata ba garin binciken wannan gawa sai aka ga cross an gane jama'a cross a wuyan ita gawar yanzu cross alama ce ta musulunci ko alama ce ta kafirci kiristanci to kenan ba za a yi mishi sallah ba yanzu kaga da me aka yi itibari gurin kin yi mishi sallah shine al'alama jama'a mun fahimta malam yace a wannan gabar to akwai dalili akan lura da alama da gina hukunci akan ta ga wanda alamar ta bayyana gare shi ta bayyana tattare da shi an gane jama'a malam yace hatta idza ra'ayna mayyitan fi daril islam وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين malai ce idan muka tsinci gawa a gari na musulunci a jikin gawar akwai alamomi na kiristanci wato ga cross ko ga wata alama kuma aka bincika sai aka ga ita gawar ba a yi mata kaciya ba musa yana daga cikin alama ta Yahudawa har yau jama'a Yahudawa ba duka suke kaciya ba na fata mun fahimta malam yace idan aka tsinci gawa da waɗannan alamomi la yudfanu fi maqabiril muslimina ba za a binne ita gawar a makabartar musulmi ba kun ga kenan ba za a yi mata sallah ba na fata mun fahimta malai ce wa yuqaddamu zalika ala hukumi dari fi qawli aksaril ulama za a gabatar da hukuncin ita alamar da ta bayyana a gare shi sama da hukuncin a ina ne aka tsinci gawar shi shine hukumud dar a ina aka tsinci gawar shi a garin musulunci nan kuma ga wata alama ta ta bayyana tattare da shi cewa alamar nan ba ta musulmi ba ce shin za a gabatar da inda aka tsince shi hukuncin wurin ko za a gabatar da alamar da aka gani tattare da shi malam ya ce alamar za a gabatar ina fata mun fahimci hukuncin nan da kyau ba za a lura da to ai zazzauce garin zariya ne an gane ko garin makka ne ko garin madina ne ko wani gari ne na musulunci a ce to a kalli garin a yi mishi hukunci da garin ina fata mun fahimta ana gabatar da hukunci na alamar da aka gani tattare da shi sama da hukuncin gari ina fata an gane kenan da za a tsinci musulmi a garin kafirai sai a ga alama ta musulunci tattare da shi ga alamar sallah a goshin shi da kafar shi ta hagu alamar zama na iqa'a an gane amma a garin kafirai shin za a gabatar da hukuncin alama ne ko ko za a gabatar da hukuncin gari ne a a hukuncin alama za a gabatar don haka sai ku ɗauko ɗan uwanku ne musulmi ku shirya shi ku yi mishi sallah idan akwai makabarta ta musulmi ku je ku binne shi ba za a kalla a wani gari ne aka same shi ba ina fata mun fahimta wannan matsalar tana da matukar muhimmanci don haka malam ya ce wa minhu qawluhu ta'ala ma'ana na daga cikin wato dalili akan gabatar da alama akan gari malam ya ce faɗin Allah da ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli kuma za ka gane su da sarƙafewar harshe wurin iya bayani da gurin bayani mai tufka da warwara to za ka gane su su suwa kenan su munafukai dan ayar ta sauka ne game da munafukai yanzu Allah sai ya bayyana lahanul qawli alamatun akan gane wana munafiki ne wana munafiki ne jama'a kun gane Allah bai kalli hukuncin gida ba dan in ba haka ba a ina suke ai a garin Madina suke garin madina tun da annabi ya hijira bai zama gari na musulunci ba to kenan da ana lura da hukuncin gari ba alama ba da duk munafikin da ya mutu a madina da an yi itibarin shi a matsayin musulmi kenan jama'a kun gane da kyau kuwa to amma sai Allah ya yi itibarin al'alama ai asima ina fata mun fahimta malam ya ce fadallatil ayatu ala jawazi sarfi sadaqati man lahu ila man lahu thiyabun wa kiswatun wa ziyyun fit tajammul sai zan wannan ayar tana nuni akan halaccin ɗiban sadaka a bayar ga wanda yake da siyabun tufafi wa kiswatun da wato asalin riga da tufafi mai kyau wa ziyyun fit tajammul wato wanda yake ado ko kuma wanda zahirin shi yana da tufafi masu kyau yana da tufafi masu ado alamar talauci da kuncin rayuwa bai bayyana gare shi ba matukar ta ƙarƙashin ƙasa talaka ne mabukaci to ba za a lura da wannan alama ta zahiri ba bal za a ɗebi dukiya ne a bashi ina fata mun fahimta wattafaqa ulama'u ala zalika malamai gaba ɗai sun haɗu akan haka wa in ikhtalafu ba'dahu fi miqdari ma ya'khudhuhu idha ihtaja ko da yake sun yi sabani game da to adadin dukiya nawa za a bashi in an tashi bashi wato sun haɗu akan a bashi ko ka a bashi to sun haɗu akan a bashi to amma wani adadi za a bashi in kuɗi ne nawa za a bashi in hatsi ne nawa za a bashi ina fata mun fahimta a nan ne suka yi saɓani fa abu hanifata malam ya ce shi ko abu hanifa sai ya tafi akan wato fa abu hanifata tabara miqdara ma tajibu fihi zaka abu hanifa sai ya lura da adadin zakka nawa za a bashi mana in zakka ne nawa za a bashi to haka ita ma sadaka sai a ɗiba a bashi adadin yadda in zakka za a ɗiba a bashi sai a bashi wa shafi'i yu'tabara quta sanatin shafi'i kuwa sai yace a ɗebi abincin shekara ɗaya a bashi abincin shekara guda da ma ina jin idan za a lura da wannan fatawa ta shafi ito watakila dinnan jama'a to ina jin duka ya halatta a ɗebi jama'a a ɗebi zakka ko sadaka a ba mutane kenan ko kuwa dan yanzu da wuya a cikin mu nan da ma waɗanda ke saurare da wuya a ce kana da abincin shekara guda a ajiye a yanzu malam yaya abubuwan duk maneji ake hannu baka hannu ƙwarya ko wani sai ya fita zai samu abin da za a ci wani in ya samu na yau da na gobe to ba shi da na jibi don haka gobe ba zai miƙe ba ƙara ba na ba zai kwanta a gida ba miƙewa zai sai ya fita jama'a balle yanzu da misali jama'a tuna zukatan mutane da yawa ya mutu mafi yawancin mutane sun dogara ne da albashi mafi yawanci da haka kana jiran a yi albashi gwamnatin Najeriya kuma ba ta yi albashi ba. Don haka ba a yi albashi ba to ‘yan kasuwa ma za su ji a jikinsu su ɗin. Ba albashi to wa zai je kasuwa, tunda ba tilawa ake zuwa a a can ba, in ma dai ka kaso kuɗi ko ka samo kuɗi koko. Don haka sai wata-wata ‘yan albashi ke shiga kasuwa. don haka hudu ga wata biyar ga wata goma ga wata baya albashi ba wanda albashin fa in ya taho a bashi a biyan bashi zai wuce to kaga kenan mafi yawancin mutane fuqara'u ne jama'a shi yasa waɗannan ayoyin na daga alakar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su ga muhajirai sun yi hijira zuwa Madina wasu cikin kunci wasu cikin bukata wasu ba su da shi sai yanayin ya hukunta saukan ayoyin a saburar da masu kuɗi da masu wadata su rika ɗiba suna ciyarwa suna sadaka suna abin nan ina fata mun gane saboda raɗaɗin talauci ya ragu a cikin al'umma yanzu da a ce waɗannan ayoyin ana aiki da su jama'a da, da ba za a rika jin raɗaɗin talauci ba wani zai fita gida ya fita bai samu ba nazarin shi shine da me zai hada fuska da iyalin shi ma'ana da wace fuska zai kalle su wani ya fita gida ya dawo ya fita kasuwa ba komi jama'a ya dawo saboda tunanin me zai fada ma iyalin shi yana nazarin zuci ya ma wuce kofar gidan shi bai sani ba saboda ɗimuwa wani zai tsallaka titi ba zai lura ba kawai yana ta nazari jama'a damuwa ta damu mutane talauci ya daki mutane jama'a yanzu yadda muke zaune ɗinnan cikin natsuwa da za a kawo sadaka da makarantar albani na karɓan sadaka jama'a da tana karɓan sadaka da ba za ta iya ɗauke mutanen zariya ba kowa zai zo ce shi ma ya zo neman ilimi ne da masu kuɗi na kawo zakka a kawo sadakar makullin mota a kawo kaza a kawo kaza kowa zai sai tafsiri shi ma ya ce zuwa tafsiri ake zuwa yi da haka za a zo ne kaga zahiri ga abin da ya kawo su amma ga manufar su can da haka jama'a al'umma na cikin talauci masu kuɗi ku fito da kuɗi jama'a e ku nemi aljanna da dukiyoyinku ku sani ba da karatu kaɗai ake neman aljanna ba jama'a ana neman aljanna da dukiya ka nemi aljanna da dukiyarka ka fito da kuɗi ka rika dafo abinci yanzu da za a dafo abinci a nan jama'a tuni zai ƙare abinci bai yawa ko buhu goma za a dafa za a cinye shi bai yawa jama'a yanzu nan kana sauraron tafsiri Allah kaɗai ya san level ɗin yunwar da take cinka a ciki Allah kaɗai ya sani sai an kawo abinci za mu gane ina fata mun gane Allah ka sa mu dace don haka dai kun ji shafi'i ina jin kowa zai so fatawar shafi'in nan ko wa shafi'i yu'tabara quta sanatin wa malikun i'tabara arba'ina dirhaman shafi'i eh maliku yace shi kuwa wato dirhami arba'in wato shine mafi karanci wato na wan abin da za a ɗiba a baiwa wato wanda yake asalin mabukaci wa shafi'iyyu la yasrifu zakata ila al-muktasabi to ka ji fatawar shafi a can ta ma daɗi ko to kuma ka dawo ka ji fatawar sha'anan shafi baya bada zakka yana bai ganin halaccin bada zakka ga wanda yake da ƙarfi da lafiyan nema jama'a kana da lafiya e kana da ƙarfin ka fita e to shafi ya ce zakka ba ta halatta a baka ba to yaya jama'a kaga kana da lafiya kana da ƙarfi e to ka tafi ka je kasuwa ka je ka yi dako tafi ka ɗauki baro ka sai gatari ka shiga daji ka je kai kwadago ka samu kuɗi ina fata mun gane shafi ya ce ba za a baka zakka ba kuma yana da dalili fa jama'a yana da nasu mai ƙarfi hadisi ne zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka zo wurin annabi suka ce ya manzon Allah ka ɗiba ka bamu ina fata an gane annabi da ya ɗaga kai ya kalle su sama da ƙasa sai ya ga waɗannan suna da ƙarfi lafiyayyu ne annabi ya ce to in dai an ɗiba an ba ku dai ba ta halatta ba ina fata an gani ma'ana mai ƙarfi mai ƙarfi almuktasab to in an ɗebi sadaka ba aka ba shi to ba ta halatta ba ina fata mun fahimta Allah shi kiyaye bari mu dan karasa karanta wannan gabar malam yace wasima maqsura ay alama al alama wa qad tumaddu fa yuqalu asima kaji asima ko asima'u da ma'ana ce ta zo da ma'ana ce ta alama wato alama fa yuqalu akan ce asima'u ay mishi madda wato a fade shi mamdudan wa qad ikhtalafa al ulama'u fi ta'yinha huna malamai sun yi saɓani game da menene wannan alamar mecece ita alamar nan da Allah ya ce ta'arifuhum bisimahum mecece wannan alamar faqala mujahidu hiya al-khushu'u wat-tawadu'u mujahid yace shine alama ta tsoron Allah al-khushu' natsuwa da tsoron Allah wat-tawadu'u da kankan da kai shine ta'arifuhum bisimahum a ƙarƙashin wannan fassarar ta mujahid tsoron Allah wani abu ne a zuci ina fata an gane wani abu ne a zuci wanda Allah ne yake iya ganin wane na cike da tsoron shi a zuci jama'a kun gane da kyau kenan sai ya zama wani abu ne da kai baka iya ganewa a matsayin alama wane na da tsoron Allah ko bai da shi wani abu ne da yake komawa zuwa ga Allah ina fata mun fahimta sanin haka wattawabu'u da kankan da kai to kankan da kai wannan yana iya bayyana a sarari to kenan yanzu duk wanda ya zo ya bayyana mana kankan da kai ya e ladabi ya ladabi jama'a wannan na nuni kenan alama ce ta a ɗebi dukiya a bashi ko a ɗebi sadaka ko zaka a bashi za mu zo mu tattauna wannan fassara وقال الصدي صدشي كوتشي السماء أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة يتي أثر الفاقة علام الرشي رشي دي جماعة الفاقة علام الرشي والحاجة دا علام البقاتة دا ذات بيّن في وجوههم أبسكو تنسو وننكا كالفسكر شزاك غانينا تكين تلوشي za ka ga fuskar shi ta yaushi babu alamar murmushi tattare da shi ya yi ta ya muni ya rami ko kuwa jama'a wannan duka alama ce ta rashi asarul faqa na fata mun fahimta ma'ana ya je ne haka za ka ce ya je ne jama'a ya sha'auya kaga wannan alama ce wa qillatun ni'ima da kuma karancin bayyanar alamomin ni'ima tattare da shi kaga wannan alama ce ita ma ta rashi wa qala ibn zaid shi ko ibn zaid yace rasasatu thiyabihim shine tsumma da suke sawa wato yagaggun tufafi wato ba za ka ga kaya masu kyau tattare da su ba wa qala qaumun wasu kuwa malamai suka ce wa hakahu makkiyun malam makki yayi kaito wannan magana suka ce asarus sujudi alamar sujuda da ke goshinsu wannan alama ta sujuda jama'a da ake kiran shakulun sallah ko wannan alama ta sujuda da ke goshi suka ce ita ce sima za ka gane su da alamominsu yanzu kaga kowa kenan yana da shi don in dai kai musulmi ne za a ga alama in ma tattara in ma kuma wato a ga goshinka ya yi baki an gane jama'a wa qala ibn atiya ibn atiya a cikin tafsirin shi al-muharrar al-wajiz yace wa hadha hasanun wannan fassara da aka yi aka ce alamar sujuda to fassara ce kyakkyawa wa zalika li'annahum kanu mutafarrighina mutawakkilin yace saboda su waɗannan fuqara'u din wato sun kasance sun shagaltu daga neman duniya da kuɗi mutawakkilina kuma sun wakkala sun fawwala al'amarinsu ga Allah la shughula lahum fil aghlabi illa as-salah babu abin da suka shagaltar da lokutansu sai sallah fakana asarus sujudi alaihim wannan ta sa aka samu alamar sujuda a goshinsu dama kun gane da kyau ma'ana sallah sallah sai alama ta bayyana kun ji waɗannan fassarori wacce ce daidai malam ya ce kultu al-imam al-qurtubi zai yi ta haƙiƙin mas'alar wa hadhihi sima allati hiya asarus sujud wannan fassara da aka yi aka fassara asima'u da alama ta sujuda yace ishtaraka fiha jami'u sahaba ridwanullahi alaihim ai duk sahabbai suna sun yi tarayya cikin wannan alamar suna da alama ta sujuda a goshin su bi ikhbarillahi ta'ala saboda ai Allah ya ba da labari fi akhiril fatihi a ƙarshen suratul fatihi bi qawlihi simahum fi wujuhihim min asaris sujudi za ka ga alamar su a fuskokinsu saboda sujuda wannan sifa jama'a ai kafsa habbai suna da ita ba waɗannan mabukatan kaɗai ba ba ahalus suffati kaɗai ba jama'a kun gane malam yace dan haka fala farqa bainahum wa bain ghairihim babu bambanci tsakanin su waɗannan mabukata da waɗanda ba su ba don haka kenan wannan fassara ta cewa alamar sujuda to ba ita ce tafi dacewa ba malam yace falam ya buka illa an takuna sima'u asar al-khasasati wal haja don haka sai ya zan fassarar da tafi zama daidai game da fassara ma'anar sima shine asarul khasasa alamar yunwa al-khasasa yunwa jama'a wal haja da bukata kaga fassarar wa kenan shine fassarar wato suddi da fassarar ibnu zaidin inda yace asarul faqati wal hajati fi wujuhihim wa qillatun ni'ma da fassarar da ibnu zaidin yayi yace rasasatu thiyabihim ina fata an gane malam yace aw yakunu asaru sujudi aksar ko kuma ya zama alamar sujuda to yafi bayyana a fuskokinsu sama da yadda ya bayyana a fuskokin sauran sahabbai ina fata mun gani fakanu yu'rafuna bi sufratil wujuhi min qiyamil layli wa sawmin nahar sai yazan ana iya a fahimci waɗannan suna da bukata saboda alamar da tafi bayyana a fuskokinsu na sujuda da hasken fuska saboda qiyamul layli da azumi da suke yi ina fata an gani mala yace ammal khushu' amma natsuwa da tsoron Allah fadhalika mahalluhul qalb wannan a zuci yake wa yashtariku fihi al-ghani wal faqir da mawadaci da mabukaci duka suna tarayya a cikin tsoron Allah da ke zuci jama'a kun gane kenan fassara as-sima'u al-alama da ma'anata al-khushu'u wat-tawadu malam yace ba shi bane fassara wacce take daidai dan haka fassarar da take daidai ita ce wacce muka gabatar qurtubi yace falam yabqa illa makhtarnahu babu fassarar da tayi saura wacce take ita ce daidai sai fassarar da muka zaɓa ita ce alama ta talauci alama ta rashi alama ta kunci alama ta yunwa ita ce Allah maɗaukacin sarki yake nufi a cikin wannan ayar wallahu almuwaffiq wal muwaffiqul ila Allah dai shine mai datarwa jama'a kun gane wannan mas'ala ta biyu din nan dan haka jama'a tufafi tufafi da wane yake sawa ko wane yake kaza wannan ba shine asalin alamar da za ta sa a hana wani a ba wani ba ina fata mun gane dan wani mawadaci ne yana da shi in kaga tufafin da zai sa sai kai mamaki wani dan madina zai samu haka wani farin alawayya zai samu samu wata hula ya kifa amma ya fi kowa kuɗi da arziki ina fata mun gane wani kuma za ka ga gashi nan da shiga mai kyau kaya masu kyau amma kuma in ka je ka ji bashi da ke kan shi in ka je ka ji yadda yake rayuwa ake rayuwa a gidan shi ka je ka bincike halin da yake a ciki to za ka sha mamaki wannan ta sa jama'a wasu malamai suke cewa hikimar da ta sa aka ruwaito a cikin hadisi cewa idan annabi ya idar da sallah sai ya fuskanci sahabban shi wasu suka ce hikimar haka ita ce don ya lura da su ya ga waɗannan alamomi don ya ɗiba daga dukiya ya ba su ina fata mun fahimta an idar da sallah in ka kalli wani zaka gane yana cikin damuwa sallan ma kawai an yi ta ne a daddafe ya yi ta ne rabi da rabi yana nazarin duniya ina fata mun gane wani ana idarwa zaka ga ya tashi ya fita a guje ba kuma cikin shi bane ya motsa ya fita ne don ya nemi me za a ci ina fata mun fahimta kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu musulmi mu rika lura tattare da ƴan uwanmu ka lura da wani bai da shi eh kada ka jira sai ya tambaye ka kar ka jira sai ya kaskantu ya kaskantar da kanshi ka ɗauka ka bashi ba wanda ya sani asirinku ne ya rufu jama'a ahlus sunna da ahlus sunna asirinku ne ya rufu nan ba ana maganar kai mishi makirci bane a'a bai da shi ka taimake shi kun rufa ma junanku asiri kuma da kai mishi ba shi kaiwa ba kanka kaiwa kun tuna da karatu kanka kaiwa ba ka da wata minna da za ka yi a kan ni nema ka za kanka kai ma ai da ka yi to ka rusa ladanka la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace na'am kamar wani yana so ya magana nan haka ko to mala dan tashi wannan yana bacci eh kaga kada ya zama gafil ko kada gafala ta same shi na na'am muktasib a maganar ita ce a bashi na shekara itabara yawwa bai da abincin shekara yana nema yana da ƙarfi yana da lafiya to shafi'i ba zai bashi ba babu cin karo ko kaɗan kun kun fahimci bayanin da yake ma'ana da shafi'i aka ce itabara kuta sanatin nan kuma ya ce aka ce la yusrifu zakata ilal muktasibi shin babu cin karo aka ce babu cin karo can ana maganar be da shi kuma ba muktasib bane ina fata malam ya fahimta be da shi watakila tsoho ne dattijo ba lafiya ma yi yake yana dingisawa misali ina fata ka fahimta a'a mara lafiya ne yana kwance ko kuma a'a mai lafiya ne ba tsoho ba amma yana daga cikin uhusiru fi sabilillahi ina fata mala ya fahimta wallahu a'lam malan yace almas'alatu rabi'a qawluhu ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su tambayar mutane ballantana su yi naci ko kuma ba su tambayar mutane ba su yin naci in sun zo tambaya ma'ana suna yi kenan a wannan fassarar ko kuma la yas'alunan nasa ilhafa ba su tambaya ballantana naci ya biyo baya jama'a kun fahimta ashmalan yace ilhafan masdarun fi mawdi'il hal ay mulhifin wato masdar ne amma ya zo ne don ya bayyana halin su an nasu ɗin ina fata mun fahimta ai mulhifan ɗin nan wato mulhifina ai halin minan nasi wato ba su tambaya tambaya wacce za ta kai su ga wato asalin naci ko kuma ma gaba ɗaya ba sa tambayar ballantana naci ya biyo baya waɗannan fasarorin dukansu malamai sun yi amma za mu zo mu ji fassarar da take daidai da izinin Allah in kuma duka daidai ne duka za mu zo mu ji insha Allah malam ya ce wa rawan nasa'i wa muslimun an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-imam an-nasa'i da shi da muslim sun ruwaici hadisi daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا النبي يقول ليس المسكين با مسكيني بني الذي ترده اللقمة ay tarudduhu tamratu wat tamratan wanda yake neman a bashi ɗan dabinai biyu ko a bashi dabino ɗaya wal luqmatu wal luqmatan ko a bashi ɗan loma biyu ko loma ɗaya ma'ana yana bara ya takaffafu nas yana neman a bashi yana bara yana roƙo annabi ya ce laisal miskinu ba shi bane miskini jama'a kun fahimta kuwa ba shi bane miskini kaga akasin yadda mutane suka ɗauka yanzu kenan mabarata su ne miskinai wannan kuskure ne jama'a annabi ya ce ba shi bane miskini ko kun san da yawa daga cikin wasu mabaratan wasu ban ce duka ba wasu sun fi ka kuɗi sun fi ni sun fi wani da wani ni na san mutumin da yana da gidaje sun fi ashirin yana da shanu da ake kiwata mashi sun fi ɗari yana da gonaki da ake noma mashi hatsi buhuna amma ya tafi abuja yana bara kuma bara ƙazamar bara jama'a idan ya ga ka fito da babban mota kana fitowa sai ya rike ka da dauda da datti a jikin shi sai ya rike ka gam alaji ka ɗiba ka bani don Allah ka ɗiba ka ban don haka ko don fitina shi sai ka ɗiba ka bashi don ka rabu da shi za ku yi mamaki a yadda yake duk wata yana turo dubu sittin gidan shi garinsu yana turo dubu sittin to kaga wannan misdaq hadal qawl wannan yana ƙara gasgata mana wannan maganar ta manzon Allah laisal miskinu allazi tarudduhu tamratu wat tamratan واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف مسكيني mabukaci na hakika shine wanda ya kame ya kame baya roƙo baya tambaya sai ya ce iqra'u in shi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa in kun so ku karanta faɗin Allah ba su roƙon mutane ballantana naci ya biyo baya kaga wannan na nuna mana kamewa wanda zai kame a lura da halin shi wannan shine miskini jama'a ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace al-khamisa mas'ala ta biyar wa ikhtalafa al-ulama fi ma'ana qawlihi la yas'aluna an-nasa ilhafa ala qawlain malamai sun yi sabani game da ma'anar wannan gaba suka yi maganganu biyu faƙala qaumun wasu malamai suka ce minhum daga cikinsu akwai at-tabari wa zajjaj akwai al-imam at-tabari da al-imam zajjaj suka ce innal ma'ana ma'anar wannan aya ko wannan gaba ay la yas'aluna al-batta ba su tambaya gaba daya ba su roƙo gaba daya kun fahimta kuwa malai ce wa hadha ala annahum muta'affifuna anil mas'alati iffatan tamma wannan na nuni akan sun kame daga tambaya da roƙo da bara kamewa cikakka ko kaɗan ba sa roƙo jama kun fahimci fassarar nan da waɗannan malaman suka yi malai ce wa ala hadha jumhurul mufassirina mafi yawancin malaman tafsiri akan wannan fassara suke wa ya kunu ta'affufu sai ya zan kamewa da barin roƙo sai ya zama sifatan sabitatan lahum sifa ce da ta tabbatu gare su ba a taɓa jin wane ya roƙo ba ba a taɓa ji ya rubuta takarda ba ba a taɓa ji ya tambayi wane ba kuma ba a taɓa gani ba ai la yas'aluna nasa ilhahan wala ghaira ilhahi ba su tambaya ba su naci kuma ba su tambaya mara naci me naci ba su yi mara naci ma gaba ɗaya wato su gaba ɗaya ba sa roƙo ne sun dogara ga Allah ina fata mun gani kun ji fassara ta farko wa qala qaumun wasu suka ce innal murada ai abinda wannan gaba take nufi nafiyul ilha shine kore naci kore naci a'a suna tambaya amma ba sa naci ai innahum yas'aluna ghaira ilhafin suna roƙo suna tambaya amma ba su yin naci malice wa hadha huwa sabiqu lil fahmi wannan shine abin da zai saurin zuwa cikin tunaninka ay yasaluna ghaira mulhifina suna roƙo suna tambaya amma ba sa naci wani eh a bani in ba a bashi ba to baya ƙara maimaitawa gaba yake yi jama'a kun gane malai ce wa fi haza a cikin wannan gaba akwai tambihun ala su'i halati man yas'alun nasa ilhafa akwai fadakarwa game da munin halin wanda yake roƙo yake tambayan mutane kuma yake naci rawal a'immatu wal li muslimin malamai sun ruwaici hadisi amma dai lafazin na muslim ne an muawiya ibn abi sufyan qala daga mu'awiyatu dan abi sufyan Allah ya kara mishi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace la tulhifu fil mas'ala in kun tashi tambaya kada ku yi naci kenan suna yi naci aka hana su kun fahimci dilala wannan hadisin annabi yace fa wallahi la yas'aluni ahadun ina rantsuwa da Allah babu wani da zai tambaye ni minkum cikinku shay'an ya tambaye ni wani abu ko mun kankantan shi fatukhriju lahu mas'alatuhu minni shay'an sai na ɗebi wani abu na biya mishi wani abu na buƙatar shi wa ana lahu karihun kuma ina kyamar na bashi inna ma na bashi ne saboda ya tambaya annabi ya ce fayubaraka lahu fi ma a'zaituhu kuma Allah ya mishi albarka cikin wannan ma'ana Allah ba zai mishi albarka ba ina fata mun fahimta kaga wannan hadisin yana nuna mana suna tambaya kenan sai dai ba sa naci kaga yayi daidai da fassara ta biyu da suka ce yas'aluna ghairu mulhifin ina fata mun fahimta malam yace wa fil muwatta عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال يازو أتكم موطا دغ زيد بن أسلم دغ عطاء بن يسار دغ وان متمي دغ تكين قبيلة بنو أسد أنه قال وان متمي يجي صحابيني جماعة صحابيني يجي نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد na sauka ni da iyalina a matsayin baƙi a wani guri da ake kira da baƙi'il gharqad faƙala li ahli iyalina sai suka ce da ni ma'ana mata ta kenan asan mafi yawancin mata su suke zira mazajensu matata ta ce da ni izhab ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alhu lana shay'an na'kuluhu tafi gurin manzon Allah ka tambayar mana shi wani abu da za mu dan sa a bakin salati ce ka tambaye shi mana ko za mu samu abinci jama'a kun gane a ga wannan na nuni akan duk matsala to gurin shugaba za a nufa da ita sai kuma shugaba in an zo kada ka ce an cika damu an dame ni an dame ni a'a gurin ka za a zo wace ka zama shugaba wace ka zama ka sauka mana ko kun fahimta jama'a hakanan za ka yi haƙuri wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo shi yasa ana son shugaba jama'a ya zamto in dai shugaba ne to ya kafe kanshi ne don biya wa al'umma bukatunsu da maganin matsalolinsu na fata mun gane kun tuna lokacin da aka naɗa sayyidina abubakarin khalifa bayan kwana biyu ya ɗebo kayan shi zai tafi kasuwa zai ta yi biɗa umar ya ce ina zuwa ya khalifata rasulillah ya ce zan tafi kasuwa ne kun min albashin da ba zai wadatar da ni ba ko kuwa da ya saci kuɗi ba gwanda ya rabi da rabi ba jama'a nan in ya muku aikin ofis awa shida awa shida kuma ya ta biɗa ya je gona ya je kasuwanci ya buɗe shago ya fatauci ya kwadago umar ya ce to yanzu in bukatan musulmi ta zo fa khalifa baya nan ya ce kwasa yadda za ku yi idai zan fita umar ya ce ka koma za a yi ma albashin da zai wadatar da kai kenan aka nada shugaba ya kamata a yi mishi albashi shi ma albashin da zai wadatar da shi ba sai ya je can ya tafi can ya je can ya raba tunanin shi ba a samu matsala a inda yake shugabanci kuna fahimta da kyau jama'a da kuma ama shugaba albashi kada ka ce albashin ya yi yawa ai shi shugaba ne marayu in an mutu an bari gurin shi za su zo ko kuwa in bako ya zo gurin shi zai zo ko ko in matsala ta taso gurin shi za a zo kaga ya kamata albashin shi ya fi kauri a matsayin shi na shugaba ina fata mun gane sai kaga al'amarin musulmi ya daidaito Allah ka sa mu dace to sannan kun da ji ta ce ka tafi fas'alhu lana shay'an na'kuluhu tafi ka tambayi annabi wani abu da zamu ci fa qala li haka ne ko waja'alu yadhkuruna min hajatihim sai suka rika fadin bukatun su kaga muna da kaza magi ya kare shinkafan masu gwangwani biyu ina fata an gane taliya ta kare kaga ya kamata sallah ta zo za a yi mana dinkin sallah ina fata kun gane tafi ka tambayin mana annabi ya ba mu wani abu ka san haka mata suke za a yi ta lissafi kai kuma in ba kuɗi a account ɗinka sai ka ji bala'i ya faru ina fata mun fahimta kai fata Allah ka samu dace Allah ka shiryar da mu gaba ɗai eh ku mata ku rika lura in mazajen ku ba su da shi to lissafin nan naki ki ɓoye takaddan in ko kika ga ya samu to sai ki dan fito da rabi rabi ba duka ba in an yi miki to wani wani lokaci sai a yi rabin na fata mun gane wallahi jama'a mafi yawancin mata su suke tunzura mazajen su suke nemo musu haramun don in ya shiga gida zai haɗu da tashin hankali don haka koma yaya zai karumo ya samu ya dai je ya kai musu don ya fita amma bala'i suke ci shi ma bala'i yake ciyar da su wa mat'amahu haramun kagan an yi aflayin wannan akwai matsala wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram kaga akwai matsala kenan idan haka mata ku rika hakuri in an kawo kaɗan ku rika hakuri yana daga cikin haƙƙin mijinki a kanki ki haƙura da ɗan abin da zai baki rabin tiyan masara ya samo to ki karba ki godiya ka mai gida Allah saka da alkhairi Allah ya biya mai gida Allah ya ƙara buɗi ki ki mishi addu'a zai ji daɗi amma ya kawo tiyan masara kin ture ni ban cin tuwo ƙarshen ta tiyan masarar nan sai da aka yi kokuwa ya samu kaga karshen ta in ba a kai zuciya nesa ba sai kaga ana kai duka ana sulhu ana zuwa gurin liman ina sulhu ina fata mun fahimta mata ku rika haƙuri eh ku rika haƙuri kuma maza ku rika haƙuri eh Allah ka samu dace wani lokaci sukan yi korafi ne cewa in babu sukan yi haƙuri in an samu kuma to sai fara tunanin ƙara aure kuma suna da gaskiya tsakani da Allah Eh, bai kamata ka fara tunanin ƙara aure ba sai ka gamsar da iyalinka na gida ka wadatar da su da abin da suke bukata daidai gwargwadon yadda kake samu wani bai ba su abincin da ya kamata su rika ci ba bai ba su tufafin da ya kamata su rika sanyawa ba daidai da karfin shi ba cewa aka yafi karfin shi ba bai kai su makarantar da ta dace ba ya je ya kai su ta, ta, ta awamun nasu green white green jama'a tsakani da Allah ‘ya'yan shi hudu bai je ya kai su makarantar da ta dace ba don haka da ya ji wata dubu hamsin sai ya fara nazarin to ina za a samu wata bazawara don me na gida ba za ta yi bala'i ba dole ta yi bala'i in ta yi bala'i bai kamata a tuhumce ta ba sai dai a yi ya fa mata ruwa kai ma a ce ai ma sai ce a ce to dawo hanya kai ma amma duk wannan faɗin kishiya faɗin waye ba ba shi bane jama'a a kyautata ma iyali na gida tukuna kafin a fara hararo wasu ina fata mun gane dan haka sai ka ƴaƴanka hudu baka kai su ba nan ka karo wata shikenan shekara mai zuwa ta haihu eh shekara ɗaya ne yanzu ko wata tara ma a ga dan ma ana da fatawa ta musulunci a da in aka shekara ɗaya ma matsala ne ta shekara hudu ne shekara biyar ko wani shekara goma ma ta haihu shikenan wancan bai da lafiya wancan su kuma waɗannan suna ƙara girma sun gama firamare da ƙyar firamare ta gwamnati da ƙyar ita amaryar 'ya'yanta hudu uwar gidan 'ya'yanta bakwai ga matsalolin yau ga na gobe shikenan sai ka ga sai ka kai su ta gwamnati da sun fara JSS shikenan wani daga SS shikenan sai fara zuwa kanakanci ya watsar da karatun gaba ɗai ƴaƴanka ne suna da haƙƙi akan ka tarbiyyantar da su ka ba su ilimi amma kullum ana jawo ayar fanki huma ɗabalakum minan nisa'i masna sai a ce kaga da biyu ma Allah ya fara wa thulathat uku wa ruba sai su tsaya a nan ba sa ƙarasawa ba sa kawo fa'in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan in ba za ka yi adalci ba tsaya a ɗayan ma in ta gagara to au ma malakat aimanuhu kaga yanzu to ba ma malakat shi kenan sai a samu matsala eh ce ka samu je ka samu asuwaki kamar ɗauri goma haka eh ina fata mun gane sai ungurni da kanwa ka rika jikawa kana sha sha'awar ta tafi dan wallahi jama'a in ka kuskura kayo aure to kalubale ya hau kanka sai ka rage bacci baccin azuwa sai ka daina miƙewa za ka yi ka rika fita kana nema hiran nan da kake a dandali daina ganin ka za a rika yi ba za a ƙara ganin ka ba to amma wani zai aure ne sai ɗauka zai ta cin banza ne kawai wallahi jama'a tsakani da Allah mu rika lura Allah ka sa mu dace dama an nemi isharar lokaci ya kure mu tashi a matsala ta biyar mako mai zuwa in Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya dan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik